الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a uku ga watan almuharram shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha biyar lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am a cikin tarihi ake yi walima idan mutum ya
to abin da ya shafi walima darasi ne mai zaman kanshi domin tana da ladabba illa kasancewar ya kamata ka keɓance tambayar ka da wata fuska ta daban daga cikin wannan kyau
kamar yadda ake cewa ko da hadisin da ke magana yake cewa ko da dabba ne to kamar gurgurun mutum yana yi sai kuna ma haka yanzu da dawa mutane ita walima bakin gwargwadon abin da Allah ya gure ma mutum da shi zai yi in kana da halin yanka dabba to an so ka yanka dabba kama mutane abincin da ba su saba cin shi ba yau da gobe in ba ka da halin yi bakin iya abin da Allah ya hure maka da shi za ka yi domin maza Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin yana cikin yalwa da wadata maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka rago lokacin da ya walima a lokacin da yana cikin yanayi na kunci da ciku da soyayyen gari da man shanu shine abincin da aka shirya a wajen walimar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya auri Safiya na'am kamar da mi yin sallah ami abin da muke so mu sani akwai sallolin da an so a gaggauta su a yi su a farkon lokacinsu yin su a farkon lokacinsu shine sunna akwai sallolin da ake buƙatar a ɗan jinkirta su kamar yadda dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da haka sallar da ake buƙatar da zarar lokacinta ya yi a yi ba tare da an gaggauta akwai sallar magariba akwai sallar asuba domin hadisi wanda na cikin almuwaɗa ta al'imamu malik aisha allah ƙara mata yadda take cewa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yusalli subha fa yansarrifu nisa'u mutalaffi'atin bi murudihinna ma yurafna min al-ghadas wanda hadisin yana cikin sahihai tace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan sallaci sallar asuba a gama sallar asuba matan mu'minai su juya zuwa gidaddajin su suna lullube da mayafan su ba a iya gane wance wance ce saboda wato shine jijjihi wannan hadisi yana nuna cewa da zaran alfijir ya keto to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan tada sallar asuba ba jiran cewa sai gari ya waye ya dau haske don haka wannan yana tabbatar da ita sallah ta asuba abinda aka fi so shine a yi ta da jijjihi da zaran alfijir ya keto haka ita ba sallah ta magarba kamar yadda hadisi ne sahihi wani sahabi yake cewa mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna gama magariba ɗayanmu ya halba kibiyarsa kuma ya ga inda ta dira an gama sallah kwata-kwata ka ɗau kibiya ka halba kuma ka ga inda kibiyar ta fada an gane ko wannan hadisi abin da yake tabbatarwa shine gaggauta sallan magariba bayan an tabbatar da rana ta fada ba magana a jinkirta sai duhu ya fara shiga to haka kamar yadda wasu hadisai suka tabbatar da cewa ita ma sallah ta la'asar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan gaggauta ta domin kamar yadda hadisai suke cikin almuwadda ta da Imam Malik akan gama sallar la'asar ɗaya daga cikin sahabbai ya tashi daga nan birnin Madina cikin garin Madina ya tafi al'awadi zangunan su waɗanda suke gefen Madina ya koma zangunan su rana tana tsarkake ko ja bata fara yi ba an gane ko sallar azzahar ita ce ake buƙatar a dan jinkirta ta shi ma ba a kowane lokaci ba ake buƙatar a jinkirta sai lokacin da zafi ya tsananta a lokacin da zafi ya tsananta to ana buƙatar a dan sanyaya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yake cewa izashtadda al-harru fa abridu bis-salati fa inna shiddata al-harri min fayhi jahannam aw kama qala manzon Allah yake cewa idan zafi ya tsananta ku sanyaya da sallah wace sallah ce ita ce azhar kamar yadda wani nasi ya bayyana manzon Allah sai yake cewa domin tsananin zafin rana yana daga cikin kuna ta wutar jahannama ma'ana kuci ne na wutar jahannama don haka a lokacin tsananin zafi lokacin rani ita azhar ana buƙatar a dan jinkirta ta daga farkon lokacinta har rana ta dan fara sanyi amma fa ba jinkirta ba ba ana nihi jinkirtawa a dauke ta akai ta karfe biyu ko akai ta biyu da rabi an gane ko kuma karfe biyu sura kwata saboda ko a lokacin zafi galibi azzafar lokacin ta na shiga a sha biyu da minti arba'in da biyar zuwa da hamsin an gane ko kenan a nan in ma a yi ta kamar misali zuwa ɗaya ko ɗaya da kwata ko kuma zuwa ɗaya da rabi a lokacin da zafi ya tsananta amma in zafi bai tsananta ba to ita ma abin da ake bukata a yi ta a farkon lokacinta a yi ta a farkon lokacinta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne sahihi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne Allah ya fi so ya fi kauna daga cikin ayyuka manzon Allah sai ya ce masa as-salatu ala waqtiha yin sallah a lokacinta ma'ana a yi ta da zarar lokacinta yayi a tashi ayi wannan shine Allah ya fi so ya fi kauna to dan haka ita ku azhar in ka dauka a zamani wanda yake na sanyi a sha biyu da minti goma zuwa sha biyu da kwata lokacin azhar ya shiga a zamani wanda yake na sanyi sha biyu da kwata daga zaran kadiba za ka ga inuwa ta sauka to waɗanda suka saba yin kullum a karfe biyu ko a zamanin sanyi ne sai a karfe biyun za su su kwata-kwata ba sa canza mata lokaci wasu sun saba yi kullum kawai sai a karfe ɗaya da rabi kwata-kwata da rani da sanyi ba a canzawa shi kuma in ka ɗauka in a sha biyu da kwata rana ta karkata in a karfe biyu a kai ta kusan kusan awa biyu ba kwata kenan da shigar lokaci ma kaga an jinkirta da yawa to don haka ita azhar kenan ana buƙatar a jinkirta ta amma a lokaci wanda yake na tsananin zafi ita kwa sallar asuba wannan sallar isha ita abinda aka fi so in har jama'a za su iya jimrewa to a dan jinkirta ta kamar yadda hadisi ne sahihi na cikin sahihul bukhari wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito ba sallar isha sai da dare ya raba kusan nisfin lai shi ma sai da aka je aka faɗa masa aka ce ya rasulallahi mata da kankanin yara bacci ya ɗauke su mazan Allah ya fito aka sallaci sallar isha sai yake cewa innahu la waqtuha laula an ashukka ala ummati manzo Allah ya ce wallahi wannan lokaci shine lokacin da ya dace game da yin sallar isha manzo Allah ya ce ba dan kada na tsananta ma al'umma ta da na sanya lokacin isha a wannan lokaci to dan haka malamai suka ce an so jinkirta an so jinkirtar da sallar isha ga waɗanda suke ma'abuta masallatai an gane ko waɗanda suke haɗuwa a masallatai su yi sallah to an so a ɗan jinkirta sallar isha da za ka ga galibi wasu masallatai tsakanin magariba da isha in an yawa minti talatin wasu ba sa cika minti talatin da zarar an sallaci sallar isha kawai sun ɗan ga duhu-duhu hatta da hantsun gwamro bai yi da fakewa ba wanda sai ya fake ne lokacin sallar isha take shiga kai tsaye sai ka ji an tada kiran sallah da isha wanda lokacin isha ma bai iya shiga ba don haka a kaɗan tsakanin sallar isha magariba da isha a sanya lokaci wanda yake mai ɗan tsawo inda so samu ne a kaɗan a sanya kamar awa biyu zuwa awa uku a kaɗan ne wannan misali in ana sallah ta magariba a ƙarfe bakwai misali to a kaɗan sallar isha a kai ta wajen ƙarfe goma to anan sai a lura da cewa jama'a in har ba zai zamanto ba nauyi a kansu ya zamanto akwai tsanani ana iya jinkirtar da ita don haka ya kamata lokata na sallah lokaci zuwa lokaci a ringa tsayawa ana kula da shigar lokaci da fitarsa wadda ya kamata a dan matso ta a dan matso wadda ya kamata a dan jinkirta ta a dan jinkirta ta ba haka ba kullum a ɗauki lokaci guda kawai in ka lura da galibin mu anan sallar magariba da sallar asuba su kadai ne wasu suke canza lokacin su za ka ga azahar kullum an saba ba sai karfe biyu la'asar kullum sai karfe hudu to ita kuma shi ko lokaci canzawa yake lokaci yana shan bamban a lokacin rani da lokacin sanyi saboda a lokacin sanyi dare yakan yi tsawo yini sai ya zamanto gajere a lokacin zafi yini yakan zamantowa ya yi tsawo dare sai ya zama iya gajarci shi ne ubangiji ta'ala yake cewa yuli jullai da fin nahari wa yuli jun nahara fin lai ubangiji ta'ala shi ke shigar da dare a cikin yini an gane ko sai yinin ya rabu dare sai ya zamanto ya yi tsawo shine lokacin sanyi wa yulijun nahara fil laili kuma shi yake wannan kenan yulijun laila fil nahari shi yake shigar da dare a cikin yini kenan dare sai ya zamanto ya gajarce yini sai ya zamanto ya yi tsawo kenan lokacin rani sai ya ce wa yulijun nahara fil laili kuma ubangiji ta'ala shi yake shigar da yini a cikin dare yinin sai ya zamanto ya gajarce dare sai ya zamanto ya yi tsawo kamar lokacin sanyi don haka kowane lokaci ya kamata a tsaya a lura da lokacin sallah da duwarsu da raguwarsu
malam wayanda su wajen agadam tsakaninmu da agadam nan ya kai awa guda kuma sun yi sun zai can wannan bai keɓanta ba da wani yanki ko ina ko ina tsayawa za su yi sai lissafin lokaci ba maganar wani yanki zuwa wani yanki ba maganar a ɗau lokacin da za a yi sallah a nan gari a ce ita za a yi a take ta ko lokacin sallar za a yi a tasawa ko haka za a yi a maradi kowane gari za su tsaya su kiyasta lokacinsu na faɗawar rana da huduwarta a darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul goyo mun tsaya ƙarshen babi na 61 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin ciniki na rudi da kuma ciniki na habalil habala ma'ana cikin ciki kamar yanda nau'i ne na ciniki a jahiliya kafin zawar musulunci shi in aka ce baibul gara ciniki wanda yake na rudi shine ka sayar ma mutum abu wanda baka da iko akan meka masa abin da ya saya a lokacin an gane ko abin da bai rigai bai shiga hannunka kuma baka da tabbas a kai shi shine kamar sayar da tsuntsu a cikin sararin sama saboda gwanancewarka a wajen harbi tsuntsu yana wucewa ka ce nawa ka saya ku yi ciniki ka sayar masa wannan ciniki haramu ne saboda duk gwanancewarka a wajen halbi to me yiwa in kayi halbi ɗari baka kyal ka kuskure so ɗaya to me yiwa wannan ya zamanto shine ɗayan da zaka kuskure to ka sayar masa ka amshi ka amshi kuɗin shi ko kuma an kashe ciniki ina tsuntsun da zaka meka masa a nan ka'ida ta shari'a halbu tsuntsun in ka halbo shi in ya so a yi ciniki aka kamar misali cinikin kifi a ruwa shi ma wannan ciniki ne wanda yake na rudi to yana daga cikin karkashin ciniki na rudi shine duk abin da baka da iko akan meka shi misali yanzu dabba tana da ciki sai ka ce nawa za ka sayar min da cikin wannan dabba taka a yi ciniki wannan ciniki ne na rudi saboda baka da ikon da zaka bashi dan dabbar a wannan lokaci kuma baka da tabbas akan cewa ita wannan dabbar za ta haife cikin lafiya ko ba za ta haife shi ba ta mata za ta haifa ko namiji za ta haifa ɗa ɗaya za ta haifa ko kuma ‘ya'ya biyu za ta haifa shi ne malam sai ya ce wa habalil habala da cinikin wato cikin ciki menene nau'in wannan ciniki kamar yadda abdullahi dan umar Allah ya ƙara musu yadda bayan ya faɗa mana cewa annan rasulallahi sallallahu alaihi wasallam na ha an bai habalil habala ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da wato sayar da cikin ciki lafazin habal wato shine ciki don haka mace mai ciki ake kiranta da habil ko kuma ka ce hula an gane ko? in ma ka ce hubla ko ka ce habil habala kenan jam'i ne na habil kamar yadda in ka ce katib sai ka ce kataba shine sai ce wa kana bai an ya tabaya uhu ahlul jahiliya abdullahi dan umar ya ce shi wannan sayar da cikin ciki ya kasance ciniki ne wanda wato maguzawa ke yin su ma'ana kafin zawar musulunci ahalul jahiliya su ne kenan maguzawa an gane ku in aka ce maguzanci in ma ya zamanto kwata-kwata rashin addini ko kuma ya zamanto in ma akwai addinin to ba addini ba ne wanda yake tacece akwai shirka a cikinsa su jahiliyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya same su akwai wannan tsantsar maguzawa ne banda bautar wasu an gane ko akwai waɗanda kwata-kwata ba su da addini akwai waɗanda kuma kasancewar suna da addini illa kasancewar ba sa tsarkake ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama jama'arsa wadda ya bayyana a cikinsu suna yin sadaka suna yin yanka suna yin hajji da sauran ayyuka na ibada sai dai ba sa tsarkake ibada ga ubangiji subhanahu wata'ala sukan hada bautarsa da wani to in aka ce ahalul jahiliya kenan kafin zawar musulunci shine yace wa kana bai'an kenan bai'ul habali habalil habala ya kasance ciniki ne wanda ya tabaya uhu ahalul jahiliya ma'abuta jahiliya sun kasance sukan yi wannan ciniki ibn umar ya ce kanar rajulu mutum ya kasance yauta uljazura yakan sayi rakumi amma maganar ba da kuɗi ba ta taso ba a wannan lokaci ila an tuntajen naƙatu sun matuntajin latifi baɗaniha sai an kai lokacin da taguwa mai ciki ta haife cikin diyar da ta haifa ita ma sai ta yi ciki ta haife cikin sannan za a hannanta kudin wannan ciniki ciniki ne haramtacce ba komai ya haramtar da shi illa kasancewar jahiltar lokacin da za a bayar da wannan kudi mun kashe ciniki da kaina sai maka da wannan baburkin kace ba ni kudi sai na ce sai wannan tunkiyar ta aihu in ta aihu diyar da ta haifa ita ma sai ta yi ciki ta aihu sannan zan baka kaga a nan ita wannan tinkiya wadda take da ciki ba mu da tabbas in cewa za ta haife wannan ciki lafiya ko ba za ta haife ba ban mu da tabbacin abin da za ta haifa ta mata za ta haifa ko kuma namiji in ta haifi ɗiyamace wannan ɗiyamace da ta haifa ba mu da tabbacin za ta kai gwargwadon lokacin da za ta ɗau ciki in ta ɗau ciki har domin jahilci menene za ta haifa ta sauke cikin lafiya ko ba za ta sauke shi ba shine yace kanar rajulu ya buta'ul jazur mutum ya kasance yakan sayi raƙumi kenan bai takaita ba ga raƙumi duk wani abu sukan yi ciniki akan haka illa kasancewar wannan alal aglab ne in za su mutum sai ya sayi raƙumi amma ba zai ba da kuɗi sai ya ce ila an tuntajan naka har sai an kai lokacin da wannan taguwa ta aihu kuma tuntajul latifi baɗini ha sannan diyar da ta haifa ita ma sai ta yi ciki ta aihu sannan zai ba da kuɗin wannan ciniki ciniki ne wanda yake ya haramta ba don komai ba saboda an jahilci lokacin da za a hannanta kudi don haka kasancewar a nan in an yi ciniki ko da ba a bada kudi ba to ya kamata a sanya lokaci in lokaci ya yi kudin da kudi bai samu ba sannan a nan sai ka nemi alhurma kuma a ƙara sanya maka lokaci ko da so nawa za a jaddada maka amma a yi ciniki ka ce a tseren da na samu tseren da na samu wannan bai dace ba bai halatta ba amma in shi mai kayan ya ce wane kayan nan na sayar ma je ka a ran da Allah ya hore maka kawo to wannan shi shine ya ba dai lamunce maka akan haka amma kai da kasa ya ka ce a hirin da na samu wannan kwata-kwata baya dacewa a sanya ma lokaci ko mun tsawon shi in lokacin yayi in baka samu halin biya to ka zo ka nemi alhurma a ƙara sanya maka wani lokaci don bashi ne bashi ko ana buƙatar a sanya masa lokaci kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wala tas'amu an taktubu sagiran aw kabiran ila ajali fuska ta biyu game da wannan ciniki kamar yadda wasu malamai suka faɗa kasancewar sukan yi ciniki sai mutum ya zo in taguwa tana da ciki sai ya faɗa ga mai taguwar nawa za ka sayar min da cikin taguwar sai a yi ciniki ya sayar masa ko kuma a yi cinikin cikin ciki misali in taguwa tana da ciki sai a yi ciniki to na sayi wato cikin cikin wannan taguwa kenan abinda ta haifa in ta haifi diya ita diyar in ta ɗau ciki in ta aihu na sayi abin da yake cikin cikinta kaga a nan a farko kenan ita wannan taguwa an jahilci abin da yake cikin cikinta mai yiwuwa ɗaɗe ne mai yiwuwa biyu ne mai yiwuwa namiji ne mai yiwuwa mace ce mai yiwuwa a sauke cikin lafiya mai yiwuwa ba zai sauka lafiya ba kuma mai yiwuwa in ta aihun ita abin da za ta haifa in mata mata ta haifa shi ita wacce mai yiwuwa ba za ta yi ciki ba mai yiwuwa kuma ta yi in ta yi shi ma ba tabbacin ta sauke cikin lafiya ko ba za ta sauke ba ba komai yasa aka haramta wannan ciniki illa kasancewar akwai rudi a kansa domin abin da aka sayar maka babu iko akan baka shi a take yake za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب بيع الملامسة قال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال حدثنا سعيد بن أفير قال حدثني الليث وابن سعد الفهمي المصري أنه قال حدثني أقيل وابن خالد عن ابن شهاب هو الزهري أنه قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يكذبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة و... عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني عن محمد هو ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهي عن لبستين أن يهتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منك- منكبه وعن بيعتي وعن بيعتين اللماس والنباب باب باب, باب بيع المنابذة وقال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى وابن عبد الأعلى قال حدثنا معمر وابن راشد الأزدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin bai'ul mulamasa wato ciniki wanda yake na almulamasa shine shafa lafazin almulamasa ala wazinil mufa'ala ma'ana shafar juna an gane ko shine yace babu bai'il mulamasa wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin ciniki wanda yake na shafa wanda nau'in ciniki ne daga cikin cinikayya na jahiliya ala anasun anas dan malik allah ya kara masa yadda ke cewa nahan nabiyu sallallahu alaihi wasallama anhu ya ce tabbas manzan allah sallallahu alaihi wasallama wato ya yi hani game da nau'in wannan ciniki kenan bai'ul mulamasa masa shi ne malam sai ya shigo da hadisi na biyu a baban hadisin kenan anas dan malik malam zai zo da shi wato nan gaba an gane ko shi ne sai yake cewa ya zo da hadisi na biyu a baban shi ne hadisin abu sa'id al-kudri allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam naha anil munabaza wato manzon Allah ya yi hani dangane da ciniki wanda yake wato na jifa an gane ko nan kenan an shahe mubaf sai aka wanzar da mubafun ilaihi ai naha an bai ilmu na baza manzon Allah ya yi hani dangane da ciniki wanda yake na jifa sai ya ce wa huwa darhur rajuli sawbahu bil bai'i wato shine mutum yakan jefa ma mutum tufafinsa game da sayar masa wannan tufafi shine yace wa huwa darhur rajuli thawbahu bil bai'i ila rajulin shine mutum yakan dauki tufafi sai ya jefa ma mutumin da ya zo yana nihin sayan wannan kaya qabla an yuqallibahu kafin ya juya wannan tufafi ya ga cikinsa da baikinsa aw yanzura ilaihi ko kuma kafin ya warware ya ga abin da yake ciki sai ya jefa masa nau'in wannan ciniki shi ma ciniki ne wanda yake ya haramta ba don komai ba saboda wasu fuskoki guda uku shi cinikin sukan yi shi da zaran ka zo kana son tufafin zan kudin ne sai in jefa maka da zaran na jefa maka ciniki ya tabbata an gane ko ba maganar sai ka ɗauka kadi ba ba don komai ba ya kasance wato akan haka cewa ciniki ne wanda yake ya haramta illa kasancewar a nan kenan an tabbatar da ciniki amma an yi sharaɗin cewa ba sai ka diba ba da zarar na jefa maka ciniki ya tabbata to wannan kasancewar ya haramta abin da ya dace mai sayan abu ya tsaya ya kalli abu in ya masa ya saya in bai masa ba ya aji amma maganar na dukunku ne na jefa maka ka yarda da cewa in dai na jefa maka ciniki ya tabbata to wannan kwata-kwata baya halatta shine ake kira da kenan bai'ul munabaza wannan kenan fuska ta farko wadda malamai suka tabbatar da cewa wannan ciniki kenan ya haramta me yasa saboda kasancewar shi mai kaya ya nade ya jefa masa da sunan cewa shi kwa kada ya daga ya diba kenan bayya da wani zabi na cewa in ya daga ya diba ko da ya ga tana da aibi cewa ya dawo a ciniki ya tabbata sannan huska ta biyu shi ma wanda yana haramtar da wannan nau'i na ciniki shine malamai suka ce a nan domin akwai rashin siga domin wasu malamai sun tafi akan cewa siga a wajen ciniki wannan sharɗi ne daga cikin sharɗinsa an gane ko tare da cewa bayani ya gabata rukuni ne daga cikin arkanul bai a samu siga mai kaya ya ce maka nawa ka saya kai ka ce ka saya kaza in ya ga ya yi sai ya ce na sayar maka kai kuma ka ce ka saya to akan haka wasu malamai suka tafi akan haramcin bai'ul mu'afa ciniki wanda yake na zuba ka ɗauka kamar wanda za ka zo ka meka kuɗi kai tsaye sai a meka maka abu wasu malamai suka ce wannan ciniki baya halatta tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa in dai abubuwa ne waɗanda ba su taka kara suka karya to wannan ba laifi akan iya yin bai'ul mu'afa so da yawa za a zo a kasa abu in ka zo kawai kuɗi ne za ka meka sannan sai ka ɗauka ba maganar ba nawa za a sai damun shi ba maganar sai ya ce ya sayar maka ba kuɗi za ka maika a ɗauka ya a baka wannan ciniki dai a takaice ya halatta tare da cewa wasu malamai suna ganin baya halatta saboda siga rukuni ce daga cikin rukunan ciniki sai mai kaya ya ce ya sayar maka kai ka ce ka saya sannan ciniki ya tabbata sannan fuska ta uku kasancewar wannan ciniki yakan zamanto haramun me yasa saboda kasancewar an yanke ma shi mai saya khiyarul majlis shi ko ciniki kamar yadda bayani ya gabata in dai aka yi ciniki kafin a rarraba to wannan ciniki akan iya tada shi mai kaya yakan iya cewa ya fasa wannan ciniki amshi kudin ka bani kayana kai kana iya maida masa kayansa ka ce a ka fasa wannan ciniki a baka kudin ka in dai ba a riga aka rarraba ba kamar yadda bayani ya gabata to shi a nan sai ya nuna cewa idan ya dukunkune wannan tufafi ya jefa maka to ciniki ya tabbata ba maganar ka dawo an gane ko ba maganar ka ce baka saya ba to don haka wannan ciniki ana kiran shi kenan bai'ul munabaza wanda a jahiliya sukan yi wannan ciniki kuma galibi sukan yi shi ne a bangaren abin da ya shafi sayar da tufafi sai mutum ya dukunkune tufafi sai ya jefa maka da zaran ya jefa maka ba sai ka buɗa ka kalla a ciniki ya tabbata kaga a nan mai yiwa wannan tufafi akwai aibi in ka same su da aibi kaga maganar ka dawo bata mata so ba mai yiwa wannan tufafi da ya dukunkune ya jefa maka mai yiwa a cire yake ko yana da wata illa ko kuma kasancewar kaddarama cewa yakan iya yiwa ya maka yawa shi ko abin da ya dace ka ɗauka ka diba wannan tufafi ciki da bari ka tabbata cewa ya maka in ya maka sannan a yi ciniki shi ne kenan anan sai ya fassara mana shi nau'in cinikin sai ya ce wa huwa darhur rajuli thawbahu bil bai'i ila rajulin wato shine mutum yakan jefa ma dan uwansa tufafi game da cewa za a za ya sayar masa kenan za a tabbatar da ciniki kabla an yi kallibahu kafin ya juya tufafin ciki da bai ga yanda yake aw yanzura ilaihi ko kuma kafin ya zazzage ya kalla shi kenan ciniki ya tabbata to wannan ciniki haramun ne sai ya ce wa naha anil mulamasa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani dangane da ciniki wanda yake na shafa sai ya ce wal mulamasa shi ciniki wanda yake na shafa sai ce lamsu thawbi la yanzuru ilayki wato shine dafa tufafi sai ya ce in dai ka dafa to ka saya in dai ka riga ka taba ka saya la yanzuru ilayhi ba maganar ya zazzage wannan tufafi ya gani in dai ka riga ka taba to wannan ciniki ya tabbata to wannan ciniki shi ma haramu ne me yasa saboda kasancewar anan mai yiwuwa akwai aibi game da abu kuma ciniki ya riga ya tabbata kenan ko da ka samu da aibi ba maganar ka dawo ko kuma a nan an yanke maka zaɓi na mazauni tunda an ce in dai ka dafa to ka saya to wannan ciniki ciniki ne wanda suke yin shi a jahiliya wanda kwata-kwata baya halatta maganar cewa in dai ka taɓa ka saya bai taso ba abin da ya dace ka ɗau abu ka ɗaga ka gani ka warware ka gani in ya maka ka saya in bai maka ba sannan ka maida to wani yakan iya cewa ina maganar sayan kamar riguna da sauransu wanda suna cikin ledar su maganar sai ka buɗe wata taso ba an gane ko a nan kasancewar duk abin da yake cikin rigar nan a rubuce yake a jikin wannan an rubuta maka in mai gajeren hannu ce an rubuta gaya a bayyane an gane ko in mai kwal ce gaya a bayyane idanka ya gwada ma in ba ta da kwal ka sani sannan kasancewar iya girmanta da fadinta gaya na a rubuce ne kenan wannan allahumma sai dai in bayan ka saya da ka tafi gida ka buɗe wannan tufafi ko kuma bayan ka saya da ka buɗe sai kaga tana da wata illa to a wannan lokaci kana iya maidawa ka karbi kudin ka koda an rarraba an gane ko kenan su ku abin da suke a jahiliya dukunku ne abin za a yi ba za ka buda maka gani kawai in ka dafa to wannan ka saya ba maganar sai ka dauka ka gani ko kuma a jefa maka in dai an jefa maka ciniki ya tabbata ko da ka ba ka samu abin da wani aibi to ba maganar ka dawo ciniki ya tabbata kuma sannan an yanke maka zaɓi wanda yake na mazauni shi kuma kaga a nan ko da ka warware ka gani ko da baka warware baka gani a nan kana da khiyarul majlis kafin ka fita daga shagon ku rarraba kana iya cewa kai wani na fasa saya ba kuɗi na karɓi rigarka shi ma yana iya karɓe kayan shi ce karɓi kuɗin ka na fasa to shine yace wal mulamasa lamsu saubi la yanzuru ilayhi ciniki na mulamasa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haramta yace lamsu saubi shine dafa tufafi la yanzuru ilayhi ba tare da ya buda ya gani ba haka kawai da zaran ka dafa ka saya to wannan ciniki ne wanda yake ya haramta galibin waɗannan cinikayya har yanzu akwai su amma duk da cewa a nan alhamdulillahi amma a sauran kasashe za ka samu irin wannan ciniki na wanda in dai ka dafa abu to kawai ka saya da irin cinikin da suke kiran shi notas wato ba maganar ka gwada kawai haka za a sai dama ka jahilci yana yi baya yi haka kawai za a sayar maka da wannan shi ma wannan ciniki ne wanda yake baya halatta me yasa saboda akwai rudi a cikinsa a jarraba abun a ga in yana yi a sayar maka shi da halin shi yana yi in baya yi a sayar maka shi da halin shi amma haka kawai a sayar maka ba a san ba yana yi ko baya yi wannan ciniki baya halatta domin a nan akwai rudi a cikinsa sannan malam sai ya shigo da hadisi na uku shine hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda ke cewa nuhiya an libsataini wato an yi hani game da nau'in sanya tufafi kala biyu idan aka ce libsa shine sanya tufafi akwai nau'in sanya tufafi kala biyu wanda aka yi hani waye hani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ka'ida duk lokacin da sahabi ya ce nuhina an kaza ko umirna bi kaza to kai tsaye wannan hani ko umarni na komawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka da ya ce nuhiya an libisa ta ne an yi hani game da nau'in sanya tufafi kala biyu ba kowa ya hani ba illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanin kuma ba a karan kansa ba ne bai mana a a sako ne ya sar mana a madadin ubangijin shi ubangiji subhanahu wata'ala shine ya hane mu game da nau'in sanya wannan tufafi kala biyu nau'i na farko shine ya ce an yi hatabiyar rajulu an yi hatabiyar rajulu fi saubil wahid shine yace da mutum shine nau'i yace da mutum yaka yi nau'in sanya tufafi wanda ake kiran shi alhitiba idan aka ce alhitiba wato shine mutum ya zauna akan mazaunansa sai ya kafa kafafuwansa kenan idan yayi wannan zama kenan sai ya saki izarakin shi kenan gyautan shi zanen shi kenan sai ya dan sake shi ya rige kenan kawaguwan shi to nau'in wannan zama haramun ne amma da sharadi in ya kasance a ciki babu wani nau'in tufafi wanda zai wanda zai kare maka al'aura misali zanen da ake ɗaurawa in ya kasance kana da gajeren wando misali wanda zai iya rufe har zuwa cinyarka to ba laifi bane ba kana iya wannan zama ya halatta amma in ya kasance wannan zanen ɗaya ɗaya shine ka rufe al'aurarka to baya halatta kai wannan nau'in zama wanda ake kira shi alhitiba ka zauna akan mazaunanka sannan sai ka kafa kawahuwanka wani dan uwa ya nuna ma yan uwa nau'in wannan zama shine irin kamar yadda malam adam ya shine ake kira alhitiba a gane ko ka zauna akan mazaunanka sannan sai ka kafa kawahuwanka haka kamar yadda malam abdurrahim ya yi wannan zama shi to wannan zama ka yi shi kenan ka saki zanenka alhali a ciki baka da wani wando to wannan haramun ne saboda baka da amincewa game da budewar al'aurarka don haka kamar yadda yake cikin wani nassi ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama allibsa ta yi sai ya ce huwa an yi hatabiyar rajulu fi saubil wahid sai ya ce laisa ala farjihi min hushe babu wani abu akan al'aurarsa kenan wanda zai rufe masa al'aura an gane ku kenan anan in har akwai wani wando a ciki wanda zai iya rufe har zuwa gwiwarka kenan ya rufe cinyarka gaba daya domin cinya ma al'aura ce baya halatta mumini namiji ya bayyanar da cinyar sa haramun ce to don haka kenan in ka tabbata kenan akwai wani wando a ciki to ba laifi ko da ka daura wannan zane kana iya wannan zama amma matukar babu wani tufafi a ciki wanda zai tsare maka al'aura ka to haramun ne mutum ya yi irin wannan zama saboda baka da amincewa game da budewar al'aura sannan sai yake cewa thumma yarfa'uhu ala mankibihi wannan kenan nau'i na biyu shine ake kiran shi kenan al-ishtimalu samma wato nau'i na biyu shine sai yake cewa thumma yarfa'uhu ala mankibihi wato nau'i na biyu shine sai ya ce kuma ya rufa uku alaman kibihi wanda shine ake kira alishtimalu samma alishtimalu samma wato kurman yafi a hausa shine kamar yadda yake cikin wani lafazi yake cewa wa an yashtamila bi thawbil wahidi laysa ala ahadi shiqqaihi shine mutum da zai yaku da mayafi daya amma sai ya sabe sai ya dora akan kafada kenan gefen shi wato babu wani abu na tufafi wanda zai kare masa al'aurar shi mayafi ne kayafa da kayafa sai ka saɓe gefen sai ka ɗora a kan kafaɗarka kenan a nan haƙarƙarinka da cikinka do a bayyane kamar yadda za ka ga a nan galibi sai ka ga mutum ya sanya gari babu ya ciki sai mutum ya saɓe ya ɗora a kan kafaɗa cikin shi do a waje to wannan nau'in haramun ne kwata-kwata baya halatta shine ake kira alishtimalus samma an gane ko alishtimalus samma saboda ne yasa kasancewar mumini al'aurarsa tun daga cibiya har zuwa gwiwa baya halatta ya bayyanar da wani abu baya halatta tun daga daidai cibiyarka har zuwa gwiwa ka bayyanar da wani abu dole ne ka rufe to shine a wannan lokaci mayafi ne suke yafawa idan mutum ya ɗora izar shine gyautu to in ka yafa wannan mayafi ka sabi ka ɗora akan kafadarka alhali a cikin babu wani nau'i na tufafi wanda zai rike jikinka to wannan haramun kenan ta inda za mu iya gane shi da maza kamar gari da mutum yake sawa babu da ciki sai ya sabi ga ya duttumbin sa waje wannan kwata-kwata haramun ne baya halatta shine ake kira alishtimalus samma kenan shine a nan sai ya ce sun mai kenan an kare da nau'i na farko daidai da ya ce an yi hatabiyar rajulu fi saurin wahid manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani kenan mutum ya yi alhitiba shine kenan mutum ya zauna zaman da ake kiran shi alhabuwa ko kuma alhitiba mutum ya zauna akan mazaunansa ya kafa kawahuwan shi tare da cewa a ciki ba shi da wani tufafi babu wani gajeren wando kenan sai wannan zani me yasa saboda baya da amincewa game da bayyana al'aura nau'i na biyu kenan shine sai ya ce wa an yashtamila samma kenan wa an yashtamila bi thawbil wahid kenan mutum ya yaku da tufafi daya thumma yarfa'uhu ala mankibihi sai ya sabe ya dora akan kafadarsa kenan cikin shi a bayyane wannan kenan a wajen malaman wannan malaman fikihu kenan wannan shine nauyinsa amma a wajen su malaman loga in aka ce alishtimalu samma kurman yafi shine mutum ya nannaɗu a cikin zane guda ka yi ta nannaɗa shi a jikinka ba za ka bar kofar da za ka fito da hannuwanka wannan suna kiran shi shine kurman yafi shi ma haramun ne me yasa domin kana bujuro kanka zuwa hadari mutumin da ya nannaɗe jikin shi da tufafi ma'ana bai huddo ba inda zai huddo hannun shi so da yawa za ka ga mutum ya yi irin wannan musamman a lokacin sanyi gaba ɗaya mutum ya nannaɗe jikin shi da tufafi guda tun daga sama har zuwa ƙasa ka nannaɗa babu inda za ka huddo hannuwanka wannan shine ma'anar kenan kurman yafi a wajen malaman loka me yasa saboda gaba ɗayan jikin ya zama kurma babu inda za ka huddo hannuwanka to shi ma shari'a ta hana akan ma'anar malaman luga ba don komai ba domin akwai bujiro kai zuwa ga hadari sai ya ce wa an bai a taini wato maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani dangane da nau'in ciniki guda biyu addimas shine kenan bai ulmula masa ciniki wanda yake na shafi ma'ana da zaran ka shafa ka dafa to ciniki ya tabbata ba maganar a dawo baya sai ya ce wanne ba da ciniki wanda yake na almunabaza kenan na jifa wanda za a jefo maka da zaran an jefa maka ba sai ka ɗauka ka kalla ciniki ya tabbata sannan malam sai ya zo da babi na musamman a gaba shine babu bai ilmunabaza bayan ya yi babu bai ilmula masa sai ya ce wannan babi ne wanda ke bayani game da haramcin ciniki na almunabaza na jifa sun ce wa kala anas anas Allah ya kara masa yadda na faɗa cewa na annabiyu sallallahu alaihi wa sallama anhu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani game da wato ciniki wanda yake na almunabaza kenan na jifa a jefa maka da zaran an jefa ciniki ya tabbata hadisin Anas Allah ya kara masa yadda yana tabbatar da cewa hani ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan haka sannan malam sai ya zo da hadisin al'a'araj daga abu huraira allah ikara masa yadda yake cewa annan rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam na ha'anil mulamasati wal munabaza manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani dangane da ciniki na shafa da ciniki wanda yake da jifa gane ko kenan a shahid a nan wal munabaza da ciniki wanda yake na jifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hali ba don komai ba domin akwai rudi a cikin sa sannan kuma akwai yanke ma shi abokin ciniki abinda shari'a ta bashi zabi wanda yake da mazauni sannan sai ya shigo da hadisi na uku a baban hadisin wato abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an libsataini wa an bai'ataini al-mulamasati wal munabaza yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hani game da nau'in sanya sa sa tufa kala biyu shine kenan al-ishtimalu samma da kuma al-ihtiba idan mutum ya yi alihtiba wannan zama alhali a cikin babu wani nau'i na tufafi wanda zai tsare masa al'aurar shi haka nan kenan kurman yafi shi ma baya halatta mutum ya yafa mayafi sannan ya sabe ya dora akan kafada alhali babu wani tufafi a cikinsa wanda zai iya kare jikin shi kenan misali in har da riga ya ciki ya halatta mutum ya sabe zahiri amma in babu ya ciki baya halatta ka sake ta dole za ka sake ta shine sai ya ce wa an bai a taini hakanan dangane da ciniki biyu sai ya ce almunamasati shine ciniki wanda yake na shafa wal munabaza da ciniki wanda yake na munabaza na jifa wanda bayani duka ya gabata a kansu a takaice wannan sai mu sanya su a cikin layin nau'ikan ciniki wanda shari'a ta haramta mana wanda mun wuce akwai bai'u habalil habala akwai bai'ul garar sannan kuma ga bai'ul mulamasa sannan ga bai'ul munabaza wanda gaba ɗayan su kenan nau'ika ne daga ciniki daga cikin cinikayya na jahiliya tare da cewa wasu malamai suna fassara bai'ul munabaza akan cewa shine za a zo a shanye tufafi daga nan sai a ce ɗauki tsakuwa ka jefa idan ka jefa wanda tsakuwar ta fada kan shi kenan shi ka saya kaga anan ka jahilci wanne ne za ka saya sai an shirya tufafi a can gefe sai a ce ɗauki tsakuwa a baka tsakuwa daga nan sai a ce jefa kan wanda ta fada kenan shi ka saya to wannan ciniki haramu ne kwata-kwata baya halatta wani lokaci sukan yi a wajen sayar da gona sai ka ɗau tsakuwa sai a ce ka jefa iya inda ta tsaya nan ne ka saya kenan an sayar maka shi kaza babbar gona ce sai a baka dutse a ce jefa daga nan inda ka jefa inda ta tsaya an sayar maka shi jika da biyar misali kaga a nan jifa tana bambanta baka san ba iya gwargwadon abin da za a sayar maka wani yana da kwarin jifa wani baya da kwarin jifa kuma kana iya koda kana da kwarin jifar ka je yin jifar hannunka ya sanyi ta kasa zuwa ko'ina to don haka shine shi wannan ana kiran shi bai'ul hasa an gane ko ciniki wanda yake na jefa tsakuwa shi sukan yi a shimfida tufafi sai mutum ya koma gefe sai ya dau tsakuwa idan ya jeho kan tufar da ta fada kenan shi ya saya ko wajen cinikin gona sai a baka tsakuwa a ce jefa daidai inda ta tsaya kenan an sayar maka shi kaza to wannan kwata-kwata baya halatta saboda akwai jahiltar gwargwado a nan ciniki ne wanda yake na rubi باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصرات والمصراح التي سري لبنها وبكن فيه وجمع فلم يغلب أياما وأصل التسرية حبس الماء يقال منه سريت الماء إذا حبست قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعه عن الأعرج أنه قال عن الأعرج أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر لإبل ولا غنم ومن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يهتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصائم وصاء تمر ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباه وموسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صاء تمر وقال بعضهم عن ابن سيرين صاء من طعام وهو بالخيار ثلاثة وقال بعضهم عن ابن سيرين صاء من تمر ولم يذكر ثلاثة والتمر أكثر قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا مؤتمر هو ابن سليمان أنه قال سمعت أبي هو سليمان التيمي يقول حدثنا أبو عثمان هو النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاء من تمر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تسر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يهلبها إن رديها أمسكها وإن سخطها ردها وصاء من تمر wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da mai sayar da kaya Allah yuhaffi da ibila cewa kada yama taguwa dure walbakara hakanan da saniya walganan hakanan da kankanan dabobi an gane wato shine sai ce wa kulla muhaffalatin hakanan an yi hanin mai sayar da abu ya sayar da dukkan dabba wadda aka mata dure ko da dabbar da baya halatta ne a ci ko ma wace irin dabba ce baya halatta me yasa saboda koyon aibi ne shine sai ya ce wal musarra wanda galibi dama abin da ya zo a cikin nasi ana kiranta al musarra sai ya ce wal musarra allati surriya labanuha idan aka ce wannan dabba dabba ce musarra ita ce kenan allati surriya labanuha wadda aka tara nonanta a cikin hantsa wa huqina fihi aka tsare nonon wa jumi'a aka tarar da shi fa lam yughlab ayyama kwana da kwanuka ba a tatse ta ba kamar dabba in tana da nono wadda take shayarwa sai a daina tatsar wannan dabba wasu hantsa suke daurewa kada dan ya sha nonon sai a barsa sai ta yi kwanuka nono ya taru sannan kuma sai a kai ta kasuwa ba don komai ba don a rudu wanda yake mai saya ya ga cewa dabba ce mai nono to shine ya ce babun nahayi da ba'i babi ne wanda ke bayani game da hana mai sayar da kaya Allah yu hafi da ibila wato kada ya ma kenan raƙun ma dure taguwa karka mata dure wal bakara hakanan kenan saniya wal ganan hakanan kankanan dabobi tumaki ko awaki sai ce wa kulla muhaffalatin haka an yi hana dukkan wata dabba wadda za a mata dure haramu ne mutum ya sayar da ita sai ce wal musarra dabbar da aka mata wannan dura ya ce allati surriya labanuha ita ce wadda kenan aka tara nono a cikin hantsarta wa hukina fihi aka tsare nonon wa jumi'a aka tarar da shi falam yughlab ayyaman kwanuka kwana da kwanuka ba a tatsa ba sai su kyale ta ta yi kwanuka ba a tatsa ba in za a kai ta kasuwa saboda mai saya da zaran ya zo sai ya ga cewa dabba ce mai nono in ya saya ya je ya tatsa zai tatsa nono mai yawa in an waye gari tatsar da zai sai ya zama to bai kai kashi ɗaya daga cikin ukun abin da ya tatsa sai ce wa asulu tasiriya wato asalin wannan kalma ta at-tasriya yace habsul ma'i shine asalin ruwa ya taru a bude kenan kar yayi gaba shine yace yuqalu minhu ana faɗa kamar yadda larabawa suke cewa sarraitul ma'a idza habasta ma'ana na tsare ruwa sarraitul ma'a ma'ana na tsare shi kenan ya taru a gu daya na hana yayi gaba to haka ake tsare nuna ba a tatsa sai a bar shi ya taru a cikin hanza shine a nan kenan malam sai ya shigo da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa la tusarru al-ibla wal ganama manzon Allah yace kada kuma raqumma da kankanan dabbobi dura karku musu kenan ya mi ake nihi karku musu dura ma'ana karku dena tatsar su domin nono ya taru kurudu wanda yake mai saya manzon Allah yace karku yi haka kaga lana iya ce abin da yake fa'idantarwa haramun ne yin haka domin me yasa akwai koyon aibi akwai rudi a cikin wannan ciniki shine yace la tusarru ibila manzon Allah yace kada kuma wato raƙumi dura ma'ana kar kuma taguwa kenan dura walganam da kankanan dabobi sune tumaki da awaki kenan don haka a can malam sai yace wal bakara wato da shanu me yasa saboda ma'anar duka ɗaya ce sai ya ce sai dan haka malam sai ya ce wa kulla muhaffalati ya ce kai da dukkan ma duk dabbar da za a mata haka wannan kwata kwata haramu ne me yasa saboda ma'anar ta hada su gaba daya aibi ne tare da cewa wasu malamai da suka kalli wannan lafazi sai suka takaita abun akan rakumi da tumaki da awaki amma bai takaita ba akan haka kowace dabba ce baya halatta a yi mata sai ya ce fa mani aha zan Allah ya ce duk wanda ya sayi dabbar da aka mata wannan dura ba'adu bayan kenan an kashe ciniki an gane ko mutum ya saye ta fa inna hu bi khairin nazaraini ba'da an yi hatali ba manzo Allah ya ce bayan in har ya tatse ta ya ga cewa ashe an yaudare shi manzo Allah ya ce to yana da fiyayye daga cikin ra'ayi guda biyu zai yi nazari ɗaya daga cikin biyu kenan sai ya zaɓi wanda ya fiye masa fa innahu bi khairin nazaraini manzon Allah ya ce lalle yana da ɗaya daga cikin fiyayyen zabi biyu kenan ya tsaya yayi nazari ba da an yi hatari ba amma bayan kenan ya tatsa in kafin ka tatsa ne ka tabbata cewa wannan dabba dura aka mata to anan kana iya dawowa a baka kudinka in ka riga ka tatsa to anan shine manzon Allah yace kana da ɗayan zaɓi daga cikin nazari guda biyu kai nazari in sha'a amsaka in ya so sai ya ci gaba da rike ta an gane ko cutar da aka maka kenan Allah zai saka zai saka maka domin an yaudare ka in ka ga dama sai ka ci gaba da rike ta wa in sha'a raddaha wa sa'in min tabar alwawu anan bi ma'ana ma'a an gane ai ma'a sa'i ma'a sa'i tamr kenan wa in sha'a raddaha wa sa'i tamr ai ma'a sa'i tamr in ka so kamar yadda ita amma tare da sa'i guda na dabino ma'ana tiya ɗaya ta dabino wannan tiya ɗaya ta dabino da za ka mayar ma wanda ya sayar ma da wannan dabba shine madadin nonon da ka tatsa ka tatsi nono kana tsammanin dabbar kullum haka ne yau da ka tatsa akalla ka samu litir biyar gobe da ka tatsa da kyar aka samu litir biyu jibi da aka tatsa bai wuce ba litir ɗaya kenan yaudarar ka akai wanda kuma shi wannan zabi kamar inda za mu iske tsawon kwana uku ne yau in ka tatsa gobe ka tatsa jibi ka tatsa kenan da gobe da jibi in ka ga sabanin rana ta farko kenan wannan akwai ɓuyan aibi da aka maka wannan nono da ka tatsa kwana biyu gaba ɗayan shi za ka yi amfani da shi madadin shi in ka mai da wannan dabba a baka kuɗinka sai ka mai da masa da tiya ɗaya ta da biyu kenan wannan tiya ɗaya ta dabino ita ce maimakon kenan nonon da kasasa shi ne mazan Allah ya ce wa in sha a radda hawa sa'ita in ya so sai ya mayar da ita wato tare da tiya ɗaya ta dabino an gane ko kenan don haka wannan yana nuna mana duk abin da aka maka kuyan aibi aka sayar maka shi to a nan in ka jarraba abin zuwa gwargwadon lokacin da ake jarrabawa ka tabbatar da abin yana da aibi to a nan kana iya maidawa a baka kudinka in har ka yi wani amfani da abun kenan sai a tsaya a kiyasta bakin gwargwadon amfanin da kai sai ka maida mishi in ya so sai ya baka kudinka shi yasa a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in har mutum ya sayi irin wannan dabba wadda aka mata kuyan aibi manzon Allah ya ce mutum ya tatse ta kenan a nan in zai maida sai ya maida da tiya ɗaya ta da biyu wannan tiya ɗaya ta dabino ita ce madadin nonon da ya tarza sai malam ya ce wa yuzkaru an abi sari wato an ambata daga abu salih da mujahid da walid ibn raba da musa bin yasar riwayarsu daga abu huraira allah ya kara masa yadda daga manzon allah sallallahu alaihi wa sallama sa'i tamr kenan wa sa'i tamr tare da sa'i ɗaya na dabino duk a cikin riwayar waɗannan malamai da malam ya zano salih da shi da mujahid da walid ibn raba da musa bin yasar daga abu huraira abin da yake cikin lafazin riwaya su kenan wa sa'itam kenan wa in sha'a raddaha wa sa'itam in ya so ya mayar da ita a bashi kudin shi amma ya maida da tiya ita da biyu wa qala ba'duhum wasu daga cikin marwayta su ba sun rawaito daga muhammad ibn sirin daga abu huraira Allah ya kara masa yadda wa sa'an min qa'amin kenan da tiya ta abinci da tiya ɗaya ta abinci kenan bai ta kai ta maka da biyu kenan nau'i na abinci ko ma wani irin abinci ne alkama ne ko sha'ir ko shinkafa ko da biyu kenan za ka mayar da wannan dabba da tiya ɗaya ta abinci kenan sai a baka kuɗinka wa huwa bil qiyari thalathan kuma shi wanda ya sayi wannan dabba yana da zabi tsawon kwana uku kenan kar ka bari a wuce kwana uku kafin kwana uku in dai ka tatsa ka tabbata wannan dabba ashe ba haka take ba to kana da yancin ka maida amma in bayan an wuce kwana uku to ba ka da yancin da za ka maida domin iya zaɓin da aka baka kwana uku ne wa qala ba abuhum an ibn sirri wasu daga cikin marwaita riwayarsu daga muhammad ibn sirin daga abu huraira sa'an min tamr kenan da tiya ɗaya ta dabino kadai walam ya zukur talatin amma ba su ambata cewa yana da zaɓi tsawon kwana uku illa kasancewar daga cikin wasu marwaita aka samu sun tabbatar da cewa iya abin da aka ba mutum zaɓi tsawon kwana uku sai malam sai ya ce wattamru aksar amma riwaya ta cewa attamru kenan mutum ya maida da sa'i ɗaya na dabino ita tafi yawa akan riwayar waɗanda suka rawaito wa sa'an min ba'am da tiyaɗe ta abinci don haka kenan in ma da biyu ko alkama ko shinkafa ko hatsi ko dawa da sauransu in mutum ya sayi irin wannan dabba ya tatsa yini ɗaya yini biyu idan zai maida ta kenan zai maida da tiya ɗaya kuma sannan sai a bashi kuɗin shi shi wanda ya sayar masa zai karɓi wannan tiya ɗaya ta abinci shine madadin kenan nonon da aka tatsa na dabbar shi sannan malam sai ya zo da hadisi na uku na biyu a baban hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ke cewa manishtara shatan muhaffala duk wanda ya sayi dabba wadda aka mata dura ta nono kenan aka ki tatsarta aka bar nono ya taru a cikin hanza farar da hayenihin ya mayar da wannan dabba abdullahi dan mas'ud ya ce falyin rubda ma'aha sa'an min tamar ya ce ya mai da wannan dabba tare da tiya ɗaya ta dabino kenan in har mutum ya sayi irin wannan dabba yana nihin ya maida to in zai maida ya maida da tiya ɗaya ta dabino dama maza Allah ya faɗa cewa kana da ɗayan zaɓi daga cikin al'amura biyu kenan in ma ka riƙe ta ka yarda da cutar da aka maka ka nemi sakamako wajen ubangiji ko kuma ka mayar da ita in ka gaba ta maka ba amma ka mayar da dabbar da tiya ɗaya ta dabino shi ne ana abdullahi dan mas'ud ya ce manishtara shatan muhaffala duk wanda ya sayi dabba dabbar da aka mata dura kenan aka ita tsatta kwana da kwanuka domin a rudi mai saya farar da ha wato ya mayar da wannan dabba ya nihin mayar da wannan dabba fal ya rudda ma a hasa a mintan ya maida ta tare da ita sa'i guda wato na dabino ba ma abin da ya shafi nono ba har a yau dabbar ake zauwa a bata ruwa shan ruwa wanda yake na fitar hankali domin ka yi tsammanin cewa dabbar tana da ciki alhali ba ta da ciki sai ka zo kana jiran yau gobe yau gobe dabba ta aihu sai a kwashe wata da watanni so da yawa haka ake in ba wanda yake ya riga ya sani ba to haka ake sai a bata ruwa ta sha na fitar hankali wanda dura mata ne aiki kenan dan a ruɗi mai saya sai ya tsammanin tana da ciki alhali ita ko ba ta da ciki sai ya ce wani annabi sallallahu alaihi wa sallama an tunakkar biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hanin wato a taryi masu sayar da kaya ma'ana waɗanda suka ɗauko kaya za su kawo gari to baya halatta jama'a su fita gehin gari su tarye su kamar yadda babe ne na musamman zai zo nan gaba bayani zai zo a kan shi sannan hadisi na uku a baban shine riwaya ta Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la talaqu rukbana manzon Allah ya ce kada ku taryi mahaya domin sai abin da suka kawo an gane ko kamar yadda ake fita gefen gari sai a tsare yan kauye waɗanda suke kawo ko kuma baki waɗanda suke kawo kaya gari sai a tsare su sai a sai kayan a gefen gari kafin su iso gari to wannan haramun ne kamar yadda bayanin zai zo a kan shi shine anan manzo Allah yace la talaqu rukbana kada ku yi taryan mahaya ma'ana domin ku saye kayan da suka rauto wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'di manzo Allah yace kada junan ku ya kulla ciniki akan cinikin juna mutum ya sayi abu an bashi cewa ya je daga nan rana ya teyo ya jarraba abin in yayi ya zo a tabbatar da ciniki baya halatta in zo in ce mai damu shi kayan shi zo in sai dama wanda ya fi shi kyau da rage ko kuma kasancewar mai saya ya zo misali kasancewar na saya abu na saya abu mun kashe ciniki wani ya zo ya ce a mai damu shi zo in sai dama wanda ya fi shi kyau ko kuma na zo zan saya an gane ko ko kuma kasancewar kai ka sayar min da abu sai wani ya zo ya ce a a amshi kayanka ni na saye sama da farashin yadda ka sai da masa kamar mai kaya ya sayar min da kaya jika goma sai ka zo ka ce masa a'a amshi kayan ka ni zan saya jika goma sha biyar to wannan kwata-kwata baya halatta kenan wannan bayani ya gabata da yace wala ya bi iba abukum ala bai iba abu wannan yana da fuska biyu ya hada mai saya ya hada mai sayarwa an gane ko misali babur ne na sayar maka sai na ce je ka daga nan zuwa kwana uku ka jarraba wannan babur in ka gaya maka kenan bayan kwana uku ciniki ya tabbata amma daga nan zuwa kwana uku in bai yi ba dawo min da shi ka karɓi kuɗinka na baka ka tafi yini ɗaya yini biyu wani sai ya ganka sai ya ce a babar ka saya a wajen wani sai ya ce maka a'a mai da mishi kayan shi zo in sai da maka ga wanda ya fi shi kyau kuma zan sayar maka da shi da rai kaga kenan a nan kenan ga waye shafa kenan ya shafi shi mai sayarwa me yasa zai tada ciniki na kenan in har na samu labarin cinikin nan ga wanda ya tada shi menene zai kasance tsakanina da shi gaba da kiriya ko kuma kasancewar a nan ka sayar min da babur misali shi ka dari biyu in je in jarraba zuwa kwana uku in yayi ciniki ya tabbata sai wani ya zo ya ce amso babur ka ni na saya dari biyu da hamsin kaga anan in na samu labarin sababin abin da ya sa ka karfe babur ɗinka muka tada ciniki kenan wani ne ya maka kari akan haka to shi ne anan yace wala ya bi ba hukum ala bai ba sai ce wala tanajashu kar kuma junan ku ingizame kan turuwa shi ma bayani ya gabata a kansa ka zo ka taya kaya ba da nihin saya ba domin ka rudu wanda yake mai saya kamar yadda muka yi bayanin cewa galibi akan samu wannan a kasuwar dabobi ka zo ka tsaya za ka sai rago sai wani ya zo ya ce ya saya jika hamsin alhali ragon baya wuce talatin ko arba'in shi kuma ba nihin saya ba yake don ka kara akan wani to wannan shine ake kira annajash wannan nau'i na ciniki haramun ne shine manzon Allah ya ce wala tanajashu kar kuma junan ku ingizame kan turuwa shine ku taya kaya alhali ba da nihin saya ba don ku rudu wanda yake nihin saya sai ya ce wala ya bi hadirul libat kada dan birni ya ji kunci sayar ma ba kauye kayan shi idan dan kauye ya kawo kaya bai ya halatta dan birni ya zame masa dillali ka ce kar a bigi hancin ka kawo ni zan sayar maka to haka in dan kauye yana nihin sayan kaya bai ya halatta ka ce kawo kudin in je in sayo maka kar a bigi hancin ka sai dai in shi dan radin kan shi ya ce a'a ban san kasuwa ba wani amshi je ka ka sayo mu kamar yadda shi ma bayani zai zo nan gaba babi ne wanda yake na musamman akan hukuncin sayar ma ba kauye kayan shi baya halatta dan birni ya jibinci sayar ma ba kauye kayan shi haka kuma baya jibin baya halatta ya jibinci sayar masa kaya in dai ba shi bai wakilta shi sannan sai ya ce wala tusarru ganama mazan Allah ya ce kada kuma dabobi dura ma'ana ku daina tatsa su domin nono ya taru ku wanda yake mai saya mazan Allah ya ce kar ku yi shine muhallin shahid daga cikin hadisi sai ya ce wa mani bita aha duk wanda ya sayi dabbar da aka mata dura manzon Allah ya ce fa huwa bi khairin nazarain yana dai yana da za yana da ɗaya daga cikin kenan fiyayyen ra'ayi guda biyu an gane ko ya tsaya yayi nazari ba da an ya halu ba bayan ya tatsi dabbar in kenan in kafin ya tatsa ya gane cewa dura aka mata kenan take yanke na iya maidawa ya tada ciniki a bashi kudin shi amma in bayan ya tatsa ne to a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana da zabi ɗaya daga cikin al'amura guda biyu in radiya ha amsaka ha in ya yarda ya amince ya ci gaba da rike wannan dabbar kenan cutar da aka masa Allah ya saka masa wa in sakhidaha in kwa yayi fushi ya ga cewa an cuce shi shi bai yarda da wannan dabba yayi fushi raddaha wa sa'an min tamr sai ya mayar da wannan dabba a bashi kudin shi amma in zai maida ya maida da tiya ɗaya ta dabino shine madadin nonon da ya tatsa kenan kina wannan kamar yadda muka yi bayani bai takaita ba akan wannan nau'i na dabbobi duk abin da ka san an yaudare ka an maka ɓuyan aibi a kan shi bayan ka amshi abin ka yi amfani da shi sai ka gane yana da wata illa to in za ka maida ka amshi kudinka sai ka maida da gwargwadon kenan iya amfanin da kai gane ko misali yanzu babur ne aka sayar maka akan cewa sabo ne alhali ba sabo ba ne ka fara sana'a ka fara kabu kabu da shi kwana biyu sai ka gane akwai illa a wannan babur din da aka sayar maka to a nan iya gwargwadon kenan ɗawainiyar da kai da shi ta kwana biyu sai ka mai ma shi wanda ya sayar maka bakin gwargwadon abin da kenan za a kiyasta sannan kuma ya ba ya tasa kuɗinka ya baka kuɗinka in kuma ka ga za ka iya haƙura ka rike cutar da ya maka Allah ya saka maka sai ka rike to shi ne anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa duk dabbar da aka yi irin wannan ha'inci kenan in har mutum ya tatse ta in zai maida ya maida da tiya ɗaya ta dabino ko ta abinci sannan kuma a tasa kudin shi a bashi na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أكبر